الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركة مولى دعوة آه درسي نبيا mai yiwa kuma na ƙarshe a cikin wannan daura mai albarka ta mawzu mutu fitin na waje idan ba manta ba za mu tashi inda ba da yake bayani akan al'afima ba da mai bayani akan abinci to yau don saboda mu yi sauri ba zan jira ku mai mai dama zan karanta shi kaɗai don mu samu mu kammala kafin lokaci
malam ya ce fi walidin ruhini min kufani ahli kitabi min sila fujari جاز الإله من النبات وما يحل من الميتات وحرموا أكل الذي قد قتلا بالكهرباء دوه المعقوزلا وحل ما يصاب بالرصاص وحكمه كالجرح في القصاص إن كامل التفاعل الكيميائي فهذا استحالة بالامتراء مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل معنى التي بوارد اللحوم من كفار أهل كتاب مثل لم جاري yake dangane da a naman da ake zuwa da shi da kasashen turawa ahlul kitabi alkilafu jari an samu safani tsakanin malamai dangane da halaccin cinsa da rashin halaccin cinsa su suke ce ma biyan da importe a nan muna cin shi kai a turai ko yau malamai sun samu safani dangane da halaccin cinsa wannan idan an tabbatar da ma daga kasashen kiristoci yahudu ko yahudawa ahlul kitabi idan su ne ya halatta cin abinci su ga musulmai to abin da ya shi bangaren nama aka samu ikhtilafi shi ne dan daga cikin yahudawan da nasaru ba kowanne ke bin hanyar addinin su ba ta yanka ana gane da kyau domin sharaɗin yanka na ahlul kitabi a zaman ko halal ga musulmi shi ne ya kasance sun yanka shi ta yanka addinin su ya karantar da su abin da zai ta alkhairi shi ne bisantar irin wannan nama فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال يتي جاز الجلاتين من النبات وما يحل لا من الميتات يتي جلاتين يا حلتا جلاتين idan ya kasance na ‘ya'yan itace ne wa ma ya hindu laminan mai taji da kuma abin da ya halatta na daga cikin dabbobi banda mushe jelati da faransai jelati ake ce masa haka da turanci wani nau'in wani abu ne da ake amfani da shi a wajen a ire-ire na kayan abinci suna ce musu jelati misali mafi yawan shokola shokola kinan da ake da shi ake yi sa hada wasu maganin nuka ma na sha ana sanya shi to kana biyu ne akwai gelatin vegetal akwai gelatin animal gelatin kin da ake yi da da kayan itace da gelatin kin da ake yi da yake da suna da dabbobi to idan na dabbobi ne to a tabbatar da dabba wanda aka yi da shi halal ce kuma ba mushe ba ce in shi kuma na kayan itace ne to kowanne nau'i ya halatta sai malam ya ce وحرموا أكل الذي قد قتل بالكهرباء ودوه ما قتل kuma malumai sun haramta cin dabba wanda aka kashe da kuran ana gan da shehu mudawwahun wanda aka somar da ita ma huzila ba a yanke ta yanka na shari'a ana gan da shehu akwai dabbobin da turawa ko mafi yawancin kai na turai kin nan ma da ake zuwa da suna ta hanyar turan ake kashe su ko irin naman gwangwanin na na shanu da sauransu mafi yawancin dabbobin da turan ake kashe su to irin wannan baya halatta domin ba a yanke shi ba yanka na shari'a وحل ما يصاب بالرصاص وحكمه كالجرح بالقصاص yace kuma ya halatta duk abin da aka yi warautar sa ta hanyar albarushe shine aqsas ta hanyar albarushe kuma hukuncin sa kamar hukuncin eh da suna makamin warauta ne a wajen kiyashi ma'ana ana kiyasta albarushe da makami na warauta malam yace in kamu na tafa'ulul kimiya'i fadat halatun bilal jira'i idan at-tafa'ul kimiya'i ya tabbata abinda ake cewa at-tafa'ul kimiya'i shine suke cewa transformation chimique complex transformation chimique complex shine kazamta ce misali shara ce za a kawo a nake ta koma wani abu ana gan da ke ko to shine malam suka ce idan idan aka samu wani abu aka juye shi shi ne attafa'ul kimiyyari aka same shi wasu abubuwa ya juye daga yadda yake fadar istihala to wannan shi istihala ne abin da ake cewa istihala huwa tagayyuru shay'i min aslihi abu ya canza daga asalinsa yace bai lam jira'i wannan babu babu kokonto kenan dai idan najasa aka juye ta ana gane da kyau ko ta koma wani abu daban bayan an kakkara wasu abubuwa na shimi to wannan babu lafi ana yi amfani da shi kamar misalin ai giya ce idan ta juyi ta koma wani abu ta koma ju ana iya shan ta tunda dai yanzu da aka sha ta ba a matsayin aka sha ta ba ba a matsayin giya aka sha ta domin illacin ta haramcin ta ne ta buka sai mu kuma bangaren asibbu likitanci
وجوز تلحقيح للصناع لحاجة مع زوجة فراعي وجوزوا أخذ بلايا الجذع ما لم يكن طارق كمنعي كالصفة عمدا وكذا التلقيح من أجل فيين فلم يوحي وعسى لهم في ميت الدماء هل موته معتبر أو لاغي بالموت أتى مجمع المنصمة لا هيئة ومجمع المعصمة مسألة مسألة ما حكمها إلا عنه فقالت السلام جائزا وقيل نقل العضو من خير قرب لمسلم في غير من عمن حضر وأعلمن بصمة حريرة في واحد من هذه الثلاثة إثباته من في سوى المعدود من القصاص أو من الحدود مستفعل متفاعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ما لم يتفضل اللجنة وجوز التلقيح للصناء لحادث مع زوجة فراء هو ما لم يكن التلقيح للصناء إذا بكاتا تكاما tare da matar aure fara'i ta gane wannan da kyau ya ake ce ma a tarjihu listina'i su suke ce ma insemination artificial ana gan da ko shine a tarjihu listina'i ya yake shine mace ce ba ta haihuwa ko kuma wannan an samu shi mafi yanki da bangaren namiji namiji ne wanda baya haihuwa ko kuma maniyinsa ba ya da ƙarfi na iya shiga a cikin mahaifin mace to sai su zo wajen likitoci sai likitoci su ibi maniyinsa sai su halba shi kai tsaye su suke zuwa cikin ma'aifar mace ana gane da ku shi ne cikin sai shiga ba ta ko ana gane da ba kun san rishin haihuwa ta bubba ne akwai wanda shi sababin rishin haihuwar shi maniyin nasa ba ya da ƙarfi tun da maniyin da ƙarfi ne yake shiga a cikin mahaifan mace to in ba ya da ƙarfi ba ya iya shiga to yanzu sai a ɗebo maniyin nasa shi namijin sai a zuba shi ta hanyar wata na'ura a cikin mahaifan mace shi kenan kuma sai ta zake shi to malaman zamani suka ce babu laihi akan wannan in dai har matar shi ce za a sa ma maniyin nashi amma in ba matar shi bace to wannan bai ne ba bai halatta ba ya sha bamban da abin da ake cewa afsalul anabil su suke ce ma bebe afrozet afsalul anabil shi kuma afsalul anabil yadda yake shine mace da namijin ne za a ɗauki maniyin kowace sai a haɗa su a cikin wata kwalba ana gane da kyau idan ya fara halittarsa ta fara kankama sai a gudda halittar kuma a maida ta a cikin ma'aikon mace ta ci gaba da girma har zuwa lokacin da za a yi goshi ana gani da kyau ko wannan shi ne afalul anadi shi kuma gudan talqihu listinai wannan malamai sun halatta shi idan dai tsakanin ma'aurata ne amma ma'aurata daban a dogo hayar wata mace a sa cikin ma'aikwata ita za ta yi ita za ta aiki yaron kuma a ce iyan wanda ne musulunci bai halatta wannan ba
وزوجوا أخزاء فلا يلجئ ما لم يكن طريقه ذا منع kuma malamai sun halatta akhdhu kalayar jifi rikon amfani da kalayar jifi malam ya kun tariquhu ga mani matukar hanyar sa ba ta haram ba ce ka fita da amda kamar da gangan a zub da ciki dan a hudda kalayar mani abinda ake cewa kalayar jifi shi suke cewa da turanci selin sushi ana gan da ko shi ma wani wani magani da suke amfani da shi wajen ƙara ƙarfin jiki ana gan da ko mafi yawan magani da ake ƙara ma mutum ƙarfin jiki da abin da da ƙarfin al'abla da sun wuta al'abla sun sai yanzu akwai wani zamani da ya fito in kana son damtsan kai kari a wata allura da za ka zo a bi a yi maka sai karhin kai ya girma ya zama kasu daga mutum ya cika ko nono mace tana so nonon ta yi girma sai a mata wannan ko duwawu tana so duwawu su hito bam da ma'an busa mabutara to wannan allura sai ta zo a mata shi to da wannan da kalayar ji zai kinnan suke amfani ana gane da kyau ko to shi kuma ana hudu shi ne ta hanyoyi kamar haka ta hanyar jinin haila eh jinin biki da kuma ta hanyar jarirai wanda halittar su bata cika ba suka zube ana gan da kyau to da kuma hanyar ɓargoi na kashe ta wannan hanyar ake hudu wannan abin da ake wannan maganin da shi to shine malamai suka ce idan dai har ba ta hanyar haram aka cira su wannan abin da aka yi wannan sirishus bakin nan kalayar jikin nan babu da yi a yi amfani da shi kawai misalin daga cikin hanyar haram da gangan a ɗauki ciki a zubda don saboda a yi amfani da wannan cikin da ya zube jinin nan a yi wannan maganin da shi malam ya ce wa kada talqihu min ajin min min ajnabiyyin fa lam yuhihu haka ma a me yake da suna wanda suke ba ma'aurata ba a ɗauki maniyin wani a sa ma wata wadda ba matar shi ba malamai ba su halatta wannan ba kenan dai shi wannan kamar yana kuma ga wacce matsala ce ta talqihu al-istina'i malam ya ce واختلفوا في ميت الدماغ هل موته معتبر او لا malamai sun yi sabani dangane da mayutin dimag wanda ya yi mutuwa amma mutuwa ta kwakwalwa mutuwar uwa ita suke ce ma lamor cerebral ana ganda ke ko lamor cerebral shi ne mutum komi nasa zai tsaya zuciyarsa kawai za ta daga aiki bai san inda yake bai iya komi ana gane da ko zuciya kawai za ta ne za ta rika bugawa ko shekarsa ma ba a shi sai dai an haka abun ga aji aji zuciyarsa tana ne tana buga kuma bai komi haka kuma zai zamnawa shi ne mai hikima malamai sun yi sabani harshen mutuwarsa ana ɗaukar ta a matsayin mutuwa ta gaskiya a wulajen ko ba za a ɗauke ta a matsayin mutuwa ba بالموت أفتى مجمع منظمة لا هيئة ومجمع معصمة إذن المنظمة ذكر سنة المجمع الفقهي الدولي ana gan da kyau ko shine majma'ul munazzama su sun yi ba da fatawar cewa kawai da mutum ya samu mutuwar kwakwalwa shi kenan ya yi mutuwa ta gaskiya ana iya aje a turbure shi kawai a yi da ɗan mangwar a huta da kuda tunda ba amfani da zai ana gan da kyau shi ne sai la hay'atun wa majma'ul mu'azzama amma su kuma hay'atu kibarul ulama na malaman Saudiya da kuma majma'ul fiqhi a Saudi ana gan da kyau ko su dukkanin su sun tsaye akan cewa a'a ba za a bashi hukuncin mutuwa ba ana gan da ko za a bar shi sai an tabbatar da har zuci ita ma dami ya tsaya mas'alatun ma hukmu rafi al-ajiza an hu fa qala inna lahu ja'iza mas'ala menene hukuncin dauke masa ajiza su tanaffus idan mutum ya samu irin wannan mutuwar masu kuɗi suna sa ma wanda ya samu wannan matsalar a bare da sirafuwa ana gan da shako suna ce mishi da siratar artificial sai a sami sai ya rika sheda zuciya na bugawa kuma yana ne kuma yana sheda to malamai suka suka tattauna harshen ya halatta a cire masa wannan a wannan abun na sheda fa qala salatu ja'iza sai malaman munazzam wannan ne ke suna kungiyoyin na malamai gaba ɗaya suka ce ya halatta dan me yasa suka ce ya halatta don an sami shi abun shekan da ba a sami shi ba dukkanin shi ne ba zai sami ba ba zai tashi ba ba ta kwana gane shi ba kuma sami shi a farakin nan na na respiratoir yana da yana cin kuɗi sosai to kenan kamar an sami shi a farakin nan kawai ma menene kuma an yi almubazzaran ana gane da kyau ko inda ba kuɗin sun muku yawa ba ماذا يأتي وقيل نقل العضو من غير ضرر لمسلم لغير بيع من حضر يأتي كما أكتي نقل العضو من غير ضرر آه da yake da suna a hudda ma mutum wani bangare na jikin shi ba tare da ya cutu ba ga musulmi ana gan da shugu da zai bai ba tare da ya sayar da wannan gabar ba man hazar ba a hana wannan ba abin da malamin yi shi ne in dai har ya halatta a cire wata gaba daga cikin ka a sama wani da sharafi guda biyu na farko kai ba za ka cutu ba in an cire wannan gabar taka na biyu kuma ba saidawa za ka yi ba misali akwai wanda za a ci ko dogon shi guda biyu sun yi sun mutu ana so sai an mishi sadakar ne sai an sami shi wata koda sai ka je ka ba da kodar ka da sharadin kai ba za ka cutu ba sannan kuma ba sai da za ka yi ba da haka wannan lalaci da aka rika samu a samu mutum ya je ya sai da ko da shirki da dan saboda ya sai iPhone ko dan saboda haka a rika samu wannan amma a kasashen turai to na san duk abin da aka samu kasashen turai nan ma za a iya samu shi mutuwar zuciya na sai sa wannan ana ganin da kyau idan baya halatta mutum ya sai da wata gaba daga cikin gabobin mai jikinsa a musulunci shi ne ake cewa na kullu suna ce masa gira ko kuma transplantation zarga malam ya ce a yanzu a duniya akwai abin da ake cewa commerce zarga ma'ana kasuwancin ka kudi talauci ya sha maka gashi ka je ka sai da hannunka guda ko ka sai da shi ka guda ana gane da shago haka ake yi وأعلمن بصمة الوراثة وأعملن بصمة الوراثة في واحد من هذه الثلاثة yace ka yi aiki da basmatul wirasa abin da ake nan basmatul wirasa shine DNA an san DNA ko shine eh suna ce DNA suna cewa DNA ko kuma ADN ko na ADN shine binciken asali a gano shi wannan dan waye misali ana gane da kyau ko shi ne binciken asali na edat sengen ana gane da kyau ko yawa duka suna ce mishi haka yace wannan ya halatta fi wahidin min hadhihi as-salasa amma a ɗaya daga cikin wurare guda uku isbatu zurmin fi siwal ma'dudi tabbatar da wani ta'addanci ko tabbatar da wani laifi fi siwal ma'dudi min al-qisas aw min al-hududi a cikin abun da ba a kilgasa daga cikin kiyaji ko kuma daga cikin haddi a babu shi wajen ku eh to kenan sai ku rubuta shi islatu zurmi fi siwal ma'dudi a a kinan me ke da suna section section wuraren nasu ne akai eh a shi takdimin ta'khir ne akai kenan tare da ikhtilafi eh tausi kun yanzu dai wannan shine baitin wanda yake yi ma wa a'milan na isbatu jurmi fi wal ma'dudi min al qisas aw min al hudud na farko shine wurin tabbatar da wani babban laifi ana gane da kyau ko kamar misali wasu samari sun taru wasu samari wata yarinya ta ɗauki ciki ana gane da kyau ko yanzu ana so a tabbatar da nawa ne ana gane da kyau ko kun ga wannan ainihi ne ko ina ana iya ai wannan dan saboda a san dan na wane ne ya cike wannan shine kenan to sai malam ya kara da wata ka'ida shine amma a cikin abin da ke da haddi ko ke dace shi wannan ba a ma tsaya bukata sai an yi wannan wannan tabbatawa misali a mace ce take ga wanda ya mata juna biyu shi ma haka ya yarda to dangin su wayancan ba su da bukatar su ce a'a su bu su yarda ba wannan dan su dan su bai isa ya ma wannan yarinyar ciki ba da sauko ana kusa ana samu wannan ko ya dan su dan su bai kai ya ma yarinyar wannan yarinyar ciki ba to wannan jayayyar tasu da ta cewa dole a je a gwada wannan duka wannan ba a lura da shi a musulunci kawai za a tsayar musu da mihe ne za a tsayar musu da da haddi ne kai tsaye na duka yana shiga cikin basu matsul wirasa wannan sawu da ake na amfanin cikin nan da ake amfani da shi duka yana shiga a ciki ana gane da kyau ko kamar misali idan aka yi amfani da bindiga aka kashe wani yanzu wannan bindigar za a iya inda inda ake rike san a yi bincike a gani sawon hannun waye a ciki ana gane da kyau ko duka suna ce mishi basmatul wirasa na biyu tanazu'un fi hali majhulin nasab aw ishtibahun aw dayahun bi sabab tanazu'un fi hali majhulin nasab kamar a samu rigima jayayya game da halin wanda ba a san dangantakarsa ba misali mutum biyu ne za su jayayya wanga su ce ɗansu ne wanga su ce mi wanga su ce ɗansu ne to ya halatta a je a yi ni a yi wannan gwashin don saboda a tabbatar da nawa ne a wish tibahun audo ya kunfi shafa a wish tibahun ko kuma kamance teniya ana gane da kyau ko idan aka ce kamance teniya wannan misali yana iya faruwa a likita wasu mata sun aihu lokaci guda yanzu an rasa jariran wannan nawa ce ce hukun nawa ce ce don saboda ni kamanceceniya ba iya bambanta wannan nawa ne da wannan nawa ne shi ma wannan duka musulunci ya malamai suka ce ya halatta a je a yi ne a yi wannan gwajin don a tabbatar da wannan nawa ce ce wannan nawa ce ce auda ya ko kuma yaron da aka kinta ba a san nawa ne ba shi ma duka ana iya a yi wannan wannan gwajin don a tabbatar da wannan قال يجي والحكم فيه راحة تجميل جواز نوم منع على التفصيل فجاز ما يعيده للأصل يكون في وصفة يا شكل وجاز في عيوب وجاز في العيوب للإصلاح ولأذى الدمي بلا الصحاح عيش البكارات أجازوا رتقه لحادث أو اغتصاب شاقا والخلف في تشكيل حاجمين وعادة اللوم في العينين أليس الإسقاط بعد رابع الشهور ولو لتشويه من المحظور إلا إذا قال السقاط فاحظر على حياة الأم فالحل يقر والقبل عند القطع في التشويه خطيره الدائم رخص فيه تحويل جنس الشخص لا يباح تعتيل الاشتباه لا يلاح جاز اختيار الجنس للجميع للطب عند طلب اليقين وكل ما يخاف من خيره فعندهم ذاك من المحظور محظور malam yace wal hukmu fi irahati at-tajmil jawazu naw man'un ala at-tafsil ina ji aka abin nan yahi ko ha ko a ci gaba da shi kamar ina ji kamar yana takurawa to malam yace wal hukmu fi irahati at-tajmil hukunci dangane da jirahatu at-tajmil jirahatu at-tajmil jawazun aw man'un ala at-tafsil halacci ko rishin halacci akwai rarrabewa dangane da wannan matsala abin da ake bajira hafta jini shi ne a shiriji aesthetic shi ne a yi mutum wani gwashi ana gan da ku a yi mutum aiki ko wani ɗunki ko wani gwashi a jikinsa don saboda wani gyara shi ake ce majira hafta tajmid malam yace fajaza ma yu'iduhu lil asl wanda za a yi don saboda ya mayar da gabar a asalinta ya kunu fi wazifatin wa shakli wannan kuma yana kasancewa a cikin ya koma a asalin aikin da yake ko kuma a yanayin yadda yake to shi wannan ya halatta ma'ana duk gyaran da za a yi a likita na ado in dai don abin da ake gyara ya koma a asalinsa ne ta hanyar aiki da kuma yadda yake a launi babu laifi bari ba da misali misali mutum ne accident sai hancinsa ya ya cire kamar ya ƙage ana gane da kyau ko kuma ya cire gaba da ana iya samun wannan ya halatta a yi a gyara wannan hancin in akwai wanda za a iya yi masa ma ya halatta a yi masa wannan ma ya taɓa samuwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi wajen yaƙi aka cire mishi hanci to da yake mai kuɗi ne sai hanci ne ne na zinariya ana gan da ko ko kuma mutum ne aka yi gobara ana gan da ko da aka yi gobara sai ɓangaren fuskar sai ya ƙone ya halatta a yi masa shiriji esthetician a je a yi yadda za a yi a gyara wannan fuskar ta koma yadda take ne yadda take a da shine ma'ana ma yu'iduhu lil asli yace wajaza fil uyub lil islah wa li azaddani min nasihahi haka kuma ya halatta a gyara aibi li azaddani dan saboda cutarwa ta muni nasihahi ba wanda yake lahiya lau ba abin da yake malaka ne shine anan mutum ne Allah zai halitta da wata halitta ta muni wadda yana cutuwa akan wannan kawar misali mutum ne Allah zai halice ta da cinyayyen lebo ko lebo wanda yake bayyana a koren shi na waje hanniyo yana ni yana zubowa ana gane da ko to wannan lokacin ya halatta a shi a gyara wannan lebon amma wanda lahiya laulaban shi suke sai dai ce a shi da kanshi yana so su yi jajjawar kamar tumatur kawai ya je a daddake mishi labba su yi jajjawar to wannan baya halatta ko kuma tattake da nan kasar hausa ake yi ai kuna ganin wasu mata halabban su baki kirin ko tattake ne ake yi za a yi ta tattakawa sai ya yi jini akwai wani abu da ake sawa sai baki kirin to irin wannan baya halatta domin wannan lahiyar talau ana gan amma shi kuma wajen da aka gyara ma labban dan saboda ni matsala ce ta na kasa ta halitta to shi wannan suka ce babu lahi shi ne ma'anar waje ga fil uyub lil islah idan a gyara aibi yi azaddami dan cutuwar mara kyau lafihahi ba wanda su lahi su lahi lahi ya suke ba malam yace ghishal bakarati ajazu rakkahu li hadithin aw iqtisadin shakkahu suka ce ghishal bakara abinda ake ma ghishal bakara shine a ne yake da suna tana ta budurci akwai a hausance akwai abin da ake masa bayan wannan budurci da suke ce masa ko larabci ana ce masa gishal bekara da da da da da faransai suna ce masa liman liman to gyara ta da da likitanci suna ce masa reconstruction de liman ma'ana mace ce budurcinta ta na ta budurcin ta ta ta da suna ta tsage to gyara takin nan malamai sun halatta sa shine a ja zuratkahu sun halatta a dunke wannan tanar ta budurcin mace li hadithin idan dalilin wani hatsari ne da aka samu misali mace tana iya faduwa daga wani abu ana gan da ku wannan tanar ta ta budurci ta ne ta tsage to ya halatta ko wani accident da za ta yi na mota ya halatta a gyara a wajen isabi shakkahu ko kuma tanar budurcin ta tsage ni dalilin kwaɗe da aka mata ana gan da ku kenan ba ta hanyar zina ba kenan idan mutum zina ta yi tanar budurci ta lalace ba ya halatta a maida ta ko kuma ba zawara ce ta je a yi ni a maida wannan tanar budurcin duka baya halatta malam yace wal khulqu fi tafsir hajibaini wa adasati launi fil ainaini sannan sabani fi tashkilul hajibai dangane tashkilul hajibai abin da ake ma tashkilul hajibai shine gira akwai wani a wani ado da ake masa kuma likitoci ke yin sa sai ta canza kala a canza masa kala ana gani da ke ko suna ce masa decoration decoration da sosil wannan girar akwai akwai wani magani da ake masa ta canza ta koma launin da ake so wa adasatil launi shi kuma launin idanu dan cikin kwayar idanu shi ma akwai wani a likitanci akwai wani aiki da ake ma kwayar idanu sai da canza launi ana ga shi ne ma'anin wa adasatil launi fil ainaini ana gan da kyau shi ma wannan ana samun shi misali zaka ga a kasashen turai misali ko irin filmomi kake kallo za ka gani wasu idanunsu ga shi nan wata idanu wata za ga kwarin ya yi yawa ko wasu kuma za ka gani cikin idanun nasa kamar rose rose ana gan da ke ko yawa irin dai wani kana dai wanda dai ya saba ma ɗabi'a to likitoci suna yin wannan mace za ta je a yi masa wannan gyaran idanunta cikin shi ma ya ƙara mishi wani kan ko kuma a yi mishi wani wani launi to malamai sun yi saɓani dangane da dangane da yake da suna eh halaccin yin wannan ke shi ne ma'anar wal kulbu fi tashkil hajibain wa adasat al-lawn fi al-aynayn sai a gaba yace al-isqatu ba'da al-isqatu ba'da rabi'i ash-shuhuri wa lawn tashwih min al-mahzuri al-isqatu shi ne zubda ciki a farkama zubda ciki bayan wata hudu walau li tashwihi ko da ko an zubda cikin ne dan saboda nakasa da aka da aka yi da aka hasaso jaririn yana da min al mahzun yana daga cikin abin da aka hana illa idza qala siqatu za hadar za hadar ala hayati ummi fal hilm yuqad sai in an samu likitoci tabbatattu masu adalci ana gan da ke ko suka ce wannan jaririn yana da hatsari a kan rayuwar mahaifiya to a wannan lokacin ya halatta a zub da mi a zub da ciki likitoci ne suka tabbatar da wannan ɗan da yake cikin wannan matar in ta zo aihuwa ɗaya cikin biyu ne za a yi ko dai shi ya zo ita ta mutu ko kuma mi ko kuma mi ko kuma ita ta rayu shi cikin ami shi jikin a zubda shi da yanzu a nan kaga wanne ne ya kamata a kula wa ya kamata a kiyaye matar na ita ke da tabbacinta in aka ce jaririn za a bari an yi saki ganye saki reshe kafa ganye ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan an samu likitoci tabbatattu ka'ida malamai suka ce al-akhbaru ad-diniyatu la tuqbalu illa min muslimin 'adl in dai har likita ne wanda zai bada fatawa ga musulmai a bisa kan abin da yake haramun ne a musulunci to dole sai an samu sharadi guda biyu ya kasance likitan musulmi ne bayan musulmi ne kuma menene adali ne ma'ana wanda ya san abin da yake wanda ya san musuluncin ne domin in baturi ne kawai dan yan matsala karama ma zai iya cewa kawai an a zub da ciki amma in musulmi ne tunda ya san hatsarin zub da ciki in ya san matsalar za a iya kawar da ita ba zai bada ni ba fatawar cewa ne a zub da ciki na kafin wata hudu eh shi wannan in aka yi ba ba a kashe rayuwa ba amma ana da zunubi ka gane in wata in ciki yayi wata hudu in aka zub da shi laifi biyu ne an yi haramun kuma an yi an yi kisan kai amma in bai kai wata hudu ba sai aka zubda shi an yi haramun amma ba a yi ba ba a yi kisan kai ba kenan nan laifin ya ya karanta wa qablu inda al-qat'i bit tashwih khatir al-datim rakhis fihi suka ce kuma ka karba idan ya kasance kasa likitoci sun yanke cewa yaron za a aiho sa dai ga nakasa wadda take zai dawwama a kanta kuma nakasa wadda ba a iya jure mata ma'ana mummunar nakasa wadda kuma haka zai dawwama ana gan da shi ne khatirin da'i nakasa mai haɗari kuma dawwamamma rakhis shi to anan an yi sauki a cikinsa ma'ana idan likitoci suka lura cikin da jaririn da ke cikin ciki zai hito da mummunar nakasa ce mai haɗari wadda kuma ba a iya maganinta ana ana ana iya azub da wannan cikin kada a aiho yaron da ne da nakasa ana gani da shago shine wannan malam yace tahwilu jinsi tahwilu jinsi shakhsi la yubahu ta'dilu ishtibahi la junahu yace tahwilu jinsi shakhsi la yubahu mutum ya canza jinsinsa shi suke ce mashanjaman da sex kun wannan zamani ne ya kawo wannan yanzu a likitance a kasashen turai ga ka kato da kai kana ya kace kai mace kake so ka koma ana gan da kyau kuma a je a cire wannan masu resoshin nan a tallafa maka wanda bai reso ai kun gane ko ana gan da masu karhin nan na nan a cire maka su a sanya maka masu tafshi gashi ai bai zubowa da yawa ko za a yanda za a maka gashin yayi gashin ya zubo ana yin haka domin ga matsala ce ta zamani na jela ce kenan malaman zamani su za su yi za su ba da amsa a kanta ba za ka ganta a cikin ahalari ko ijiya ba don lokacin su babu wannan tahwilu jinsi shakhsi la yubah wannan baya halatta ta'dilu lishtibahi la junahu sai dai kuma canza kamanceceniya la junahu babu dai me ake ni canza kamanceceniya gashi nan an halicce shi namiji amma kuma yana da wasu wasu gaɓoɓi na mace misali akwai wanda ake halitta da bangare guda biyu da al'aura guda biyu ana gan da kyau ko za a halice su da al'auran namiji da kuma al'auran mace to a likitanci ana iya wacce kake so a bar maka ana gan da kyau ko amma in a musulunce ne za a diba ina yayi karfi misali yana da al'auran guda biyu amma bai da gaba kun magana shi irin ta maza ce to a wani lokacin a musulunce wani bangare za a yi jayarwa bangaren namiji ina a likitance shi wannan ya halatta a canza wannan a cire wannan gaba guda a bar guda shi ne al-ishtibahu la junahu ta'dilu al-ishtibahi la junahu ko namiji ne misali sai ya kasance yana da nonuwa ya halatta wannan nonuwan a hudda su dan saboda ya komo siffar shi kai na namiji malam yace jaza ikhtiyaru jinsi lil janini bi tibbi inda dararin yaqini ya halatta ikhtiyaru jinsi lil janini zaɓen jinsi na jariri bitibbi inda zararin ya fi ta hanyar likitanci idan da wani da wata cutarwa wadda aka tabbatar da ita ka abubuwan mamaki yanzu in shekara ɗari suka wuce aka ce ma za a yi wannan ba za ta yadda ba kai ni shekara goma ma da suka wuce ban ma san da ana wannan ba in ba dalilin karatu wannan sai kun nawa zai ba shi ake ce ma selection du sexe du motis shi ne a matar ka ce kuka yanke shawarar za ku aihu ma'ana kuna son aihuwa amma kuma aihuwar ta ku namiji kuke so ba mace ba kuna iya ku je likitoci su yi yadda za ku ku samu ɗa namiji ba mace ba ana gane da ke ku amma fa ba kowace irin hanya ba misali matar ka tana ɗauke da juna biyu in dai har yaron ya shiga ana gane da kyau ya shiga ciki da wannan abin da shi Allah ya so ne za a halarta ya ake yi a azabi shi wannan yana samuwa ne ga waɗanda su dama ba su iya aihuwa da kansu ko kuma suna iya aihuwa da kansu amma ba sa son wahala kun san turawa wanda su ba sa son wahala ana gane da kyau sai su zo a yi musu asfalun annabi wannan magani can baya sai a ɗebo maniyin namiji a cikin maniyin za a zaɓa ina namiji ke cikin maniyi suna ganewa ana gane da ko sai a ɗauko namiji sai a halba a cikin ma'aifar mace shi kenan sai ta ɗauki ɗa namiji ta san yanzu tabbas gani za ta aihuwa ana gane da ko to wannan shi ne kenan to wannan shi ne malam yace gaza wannan ya halatta ana gane da ko bisibbi ta hanyar likitanci inda zararin yaqini amma fa inda wata cutarwa wadda aka tabbatar da ita ana gan da ko misali a likitance suna ganin in wannan matar ta aihe namiji akwai matsala ko abu da dai su suka sani dai a takaice dai malamai suna ga idan da larura ya halatta a yi irin wannan zaɓi ana gane da ko wa kullu ma yu'khadhu min khinzir fa indahum zaka min al-mahzuri malam yace dukkanin abunda aka cirata daga kinzir daga aladai fa indahum zaka min al mahzuri to a wajen malamai wannan yana daga cikin abin da aka halatta aka haramta kalibarin al ansulin al infaha صمام قلب مجمع قد أوضح akwai maganin nuka wanda ta hanyar fatar aladai ko kisan aladai ake yin daga cikinsu akwai ibrahim suna ce masa efarin akwai insulin akwai kuma infaha shi ne suke ce ma rene akwai sommami kalbin shi ne suke ce ma hair van haka suke ce mishi ma'ana dukkanin su wannan wasu maganunuka ne wanda kowanne da amfanin sa shi efarin wani magani da ake aiki da shi don saboda ya hana jini bushewa in aka ɗebi jini za a ajiye shi dan kada ya bushe to wannan maganin ake sa masa sai jinin ya jima a shi duk lokacin da aka so a ɗauko ya amfani da shi akwai shi kuma wannan na biyun ansolin kenan da suka ce shi kuma magani ne wanda ake sawa dan saboda me yake da suna madara ta kumbura misali mafi yawancin maganin wanda ake amfani da su wajen yawur ai kun san akwai wani fudur da ake sawa ko wanda shi ke sa a farman lafin ko jayi to wannan shi ne akwai wani kudur da suke sawa wanda dan madararta ne ta yi kabiri ana gane da shauku bayan haka kuma fulawa ba akwai wani abu da ake barbada masa mata taso ta kumbura yes ana gane da shauku yawwa to duka ana yi da da da wani bangare na alada eh ana gane da shauku to ai shi ne malamai nan suke bada misali suka ce duk wannan bai halatta ba to al'infaha shi kuma shi kuma wani wani magani da aka sha don maganin ciwon sukari sai son mamin kalbi shi kuma wani magani ne da masu fama da ciwon zuciya suke sha wannan duka maganukan da aka faɗi ana iya yin su da wasu dabbobi wanda ba alade ba amma su dan sharri kawai ta alade na alade suka yi yawan yi ba ta kwana gane da ke ba ba sai da alade kawai ake yin su ba bayan alade akwai wasu dabbobi da ake iya cira a yi wannan maganin da su amma an yi na an yi da na alade shi yasa malamai suka ne suka kawo su wa'annan a cikin misali ana gane da ke ko A'a, ai ba, ai aka ce ba na alade kawai ke da kwai ba ko? shi mai yawon ke yi zai shi zai so budurkin sai ya tabbatar ta mike shi. A? A a jiyan da ake suna rubuta. kana su ba su rubuta ko ba su rubutawa to to ai dai mu dai abin da muka sani akwai wanda ba na alade ba ko to shi kenan kawai doka akan cewa ba na alade ba ala gare da kyau ko Allah shi ne kenan amin ya rabbal alamin akwai abubuwa masu yawa sai a hankali sai mai yawa gare su malam yace wa hajazu wa hajazu jussatin an taslimi lidaini nihkum fihi bit tahrimi a aji wata gawa a hana wata gawa a aje ta a kidayar da ita don saboda bashi to wannan ka hukunta haramci a ciki abin da yasa aka kashi wajen likitanci dan gawa in za a aje ta ta jima ina ake kai ta ai ba cikin ɗakin gaza ka aje ta ba ko yawwa likita ake aje ta ko to shi sa kashi a cikin bangaren likita ma'ana baya halatta a ce ba za a bada wannan gawar ba sai an biya bashi da ake biyar gawar sannan a bada ta a turbuli baya halatta kenan ku likitoci kada ku yarda ku aje gawa dan an biya ku an ce sai sai ya biya bashi sannan za a bada gawa wal khulfu fi tashrihi lil ta'allumi yajuzu aula aw li ghairi muslimin yace an samu sabani fi tashrihi fi tashrihi lil ta'allum ma'ana dangane da wasa mutum shi a tashiri a hasa mutum don saboda a yi koyi a koyi wani karatu a ciki kusa a likitanci akwai wani abu da ake akwai wani yawwa akwai wani wani lokaci da likita zai kai wanda sai an washe mishi jikin mutum ya yi karatun wasu abubuwa a ciki ana gan da shi ko kuma misalin koyon yadda ake washe da kuma me da kuma ɗumkewa ana gane da kyau ko to malamai sun yi saɓani ya juzu aula ya halatta ko bai halatta ba auli gairi musulmi ko kuma ya halatta a yi da wanda ba musulmi ba to ga ga fatoyi fal hay'atul jawazu lil kuffari hay'atu kibaru ulama suna gani in dai gawar kahuri ce ya halatta a yi da shi a je ai ta koyo da shi ana gane da kyau ko wa atlaqa al majma'u fil qarari amma majma'ul fiqh suka ce babu laifi da ta musulmi da sauran da ba musulmi ya halatta ai ana gan da ke ku a buɗe gawar musulman saboda ai a ɗauki wasu darussa a ciki amma sai an samu izini izinin waliyan shi masu gawar ma dai wannan sai in je gwagwaro za a ma haka amma mai aure ɗiyan shi suna yarda ba zan zai yarda amma in gwagwaro ne na san wannan shi ba da yi a shi da bai sai da kowa bai da kowa da zai hana alzari a biki amma lalli wusifa bil jinadi darura san ya tudu fi ihtilali yace amma wanda aka siffanta ko kuma wanda kushin da za a yi don saboda wani ta'addanci da aka yi darura san kuma dole sai an wasa dan a gano wanda yi kisan ko ko ya aka yi kisan ya juzu babu lahi sai ake da'i da aka keta shi suke cema autopsy judicial ana gane da kyau ko misali wani alaji ne aka hallaka yanzu ana so a san wata hanya ce aka bi aka hallaka shi to akwai wanda dole sai an yi hoshi a iya ne a iya gano haka ko abin da kama da haka wa qabla dafn al-jawi zanna al-maradi in yakun tashrihan sahih al-gharadi haka kuma kamin a turbuɗe gawa ya halatta a yi me yake da suna at-tashrihu al-maradi abinda ake ma at-tashrihu al-maradi shine autopsy pathologic shine mutum ne ya mutu to ana so a san nau'in ciwon da ya kashe sa kuma dole sai an yi washi to malamai suka ce babu lahi a yi wannan idan da manufa mai kyau ce ana gane da kyau ko ina kun ga shi wannan duka ya sha bambam wancan autopsy judicial ana gan da ko wannan kuma autopsy pathologic wancan dan baya da lahiya ne idan a sanya ya rasu ko wani irin rashin lahiya ne dan a iya samun maganin shi dan kan gobe ne kamu da irin na rashin lahiyan abi a rasa magani to kusan dai duk na koyo ne to alfannu war riyada art is sport والخلق في التمثيل عنهم آتي وهكذا التصوير بالآلات ومنعوا تمثيل التمثيل الأنبياء وصحبة النبي وصحبة النبي سبحان الله وصحبة وصحبة النبي الأتياء والأتياء وصحبة وثلاثة سبيس الله مكان مؤثرات الصوت كالمعازف إذا تشابه بلا تخالف وحرموا في المجمع الملاكمة وهكذا اللجنة أعني الدائمة ومنعوا مصارعات حرة تصارعت ثيران حبس الحرة تحريش حيوان على القتال كالكبش والديك وكالجمال
يتي والخلق في التمثيل عنهم آدي الفن shine abin da ya shafi harakokin fina-finai da abin da ya kama da haka ko harakokin ɗauke-ɗauke shi kuma arriyada shine harakokin wasanni wal khulqu fi tamthili anhum hadi ana ganin da ko an samu sabani a tsakanin malamai dangane da at-tamthil ana ganin da ko shine drama ya ke jama at-tamthil drama harakan yake suna dramatic ana ganin da ko ai kuwa san drama ko da wasu ma suna cewa yan drama yan fina-finai kenan yau malamai sun samu sabani game da wannan fina-finan wa haka zan taswiru bil alati hakun malamai sun yi sabani dangane da hoto da da afarai ana gan da ke ko hoto da na'urori na dokan hoto irin wannan zai hoton na zamani malamai sun yi sabani dangane da shi nan bai yi tarjihi ba nan saboda karhin sabani da kuma hujjojin kowanne wa mana'u tamthil al-anbiya'i wa suhbat wa suhbatin nabiy al-atiyai haka kuma sun hana mai yake da suna drama sun hana a yi fina-finai na annabawa mutum ya hutu a ce shi ne matsayin annabi kaza wa suhbatin nabi da sahabban manzo Allah al-aqiya masu takawa ma'ana ko za ku yi fim akan annabi to kada a ce ga annabi wannan shine matsayin annabi ko za a yi fim akan sahabbai kada a ce wannan shine a matsayin sahabi مؤثرات الصوت كالمعازف إذا تشابها بلا تقارب haka kuma mu'assiratu sawt su suke ce malai fi sonar ma'ana sauti kan ma'azif wanda yake kama da yake da suna da kiɗa ana gan da kiku shine al-ma'azif kaɗe kaɗe irin su gitar irin su ganga duka suna daga ciki idan ta sha baha bila takhalufi ma'ana duk wani sauti da yi kama da kiɗa ana gan da ko to babu saɓani akan cewa haramun ne wa harramu fil majma'il fil majma'il mulakama wa hakaza al-lajnatu a'ni da'ima al majma'ul fiqhi sun haramta al mulakama ita ce box sun haramta box wannan box da ake da zamani wa hakaza al-lajnatu haka suma al-lajnatu da'ima sun hana sun hana wannan wa manahu musara'atin hurra tasaru'at sirani habs al-hirra haka sun hana musara'atin hurra suke cewa liba ma'ana kokowa wanda mutum yana da damar ya komai ma'ana a cikin kokowar kana iya ka yawwa ma'ana dai kokowa ce amma komai ana iya a ciki a catch ko ana ce mishi catch to ka sha bamban da irin kokowar mutum misali kokowar mutum na ai ba a bugu ko ba a bugu to sai dai ita za a yi cewa ta haramta don saboda al'aurar take bayyana da kuma tsawace-tsawace da ake yi ana gane da ko wannan amma ba dai shi ba da da ba ba zai zama da laifi ba matukar an kiyaye wannan dokokin na shari'a da akwai lokacin da za ta iya halatta misali ana yi don saboda a koya wa mutane ko da mun zo zamanin da bindigogi ba su aiki to za mu iya ɗaukar tura muna zubewa ga ƙasa sun sa akwai lokacin da bindiga ba za ta yi aiki ba ƙarshen duniya in ta zo bindiga ba za ta yi aiki ƙarfi ne zai aiki to yanzu mafi yawanci ƙarfin nasu na tsari ne haka ya ce tasaro asira ne haka shi ma me yake da suna kokowa da raƙumma wannan shi suke ce ma lakwamba kwantar yan tsoro suna ce masu korida wannan a Spain ake yin shi kuma mu ma na ana yin shi misali irin wannan hawan rumji da ake yi kun ga wannan duk irin shi ne hawan kaho jazakumullahu khair hawan kaho baya halatta shi ma habsul hirra da kuma habsul hirra shi ma haka musta ce za a zo a sanya ta a cikin wani keji sai a kunna wuta sai a bar ta sai ta wulli wulli a ga yadda za a yi yadda za ta yi ta ne yadda za ta yi ta hutu ana yi a bar ɗan kowa sama sai a ga yadda za ta yi ta hutu duk wannan wajen turawa ake yin shi kaga wannan cutar da dabba ne tahrish haywanin ala al-qitabi kal kabshi wal diki wa kal jibali haka baya halatta zaburar da ana gan da ko wata dabba akan kisa kamar rago da rago ko zakara da zakara ko kuma raƙumi da raƙumi wannan wajen laraba ake shi a haɗa raƙumi guda biyu su ta ne su ta faɗa da juna a ga wanda zai ji wani ko wanda zai kashe wani ko kuma rago da rago a haɗa su su ta yi wanga ya kawo nashi wanga ya kawo nashi ko kuma zakara da zakara duka ana yin su to duka wannan baya halatta annikahu إلزام خاطب بفحص يتبع جوازه الجدي والمكي نعم والمكي منع وحذروا من دعوة التهديد للنسل بل يرغب في المزيد ونقل مرأة دم الرضع ليس رضاعا عوضا فيه النعي صح جواز العرف والمسيار ويفصل الشرف على المختار ما نجسي إذا مخاطب بفحص يتبع tilasta ma mai neman aure da sai ya yi gwaji na jini yutta ba sannan za a bin shi a bashi aure jawaza hujjuji sai daga cikin manyan manyan malumai na hanabila aljuddi ya halatta shi wal makki mana amma imamul makki shi kuma ya hana wannan ana gane da kyau ko yanda ya halatta suke ba za su baka iyakka ba sai kayi ne ita gwaji musamman yanzu da zamani sai a hankali ana gane da kyau ko sai ka yi gwajin jini ba ka da cuta ka za sannan su ba ka iya wa hazzaru min da'wati tahdidi lin nafsi bal yurghabu fil mazidi kun malumai sun sha kunne sun hana da'watu tahdidi lin nafsi ba kiran mutane zuwa ga su kayyade ne yake da suna kayyade aihuwa shi ake ce ma tahdidun nafs suna ce masa limitation da naissance akwai tahdidun nasl akwai tanzimun nasl shi tanzimun nasl ya halatta ana ganda ku ma'ana tsara shi suke cewa planning familial ko shi tanzimun nasl ana yin shi ne don saboda kada a samu roho sabo misali yaro yana cikin shan nono a samu mai kane a suna yin shi ne don saboda don saboda yaron yana cutuwa shi wanda aka samu makanan domin yaro daga lokacin da ma'aikaci ta ɗauki ciki nonon da yake sha ba nashi bane shi ta in yana shan nonon sai ta zawo to idan ana yin wannan ne tanzimin nasl dan saboda a kula da yaran dan kula da layi shi babu layi amma tahdidun nasl shi aka hana ka ce a ku iya bi kawai kuke so iya uku kawai kuke so ba kari wannan an hana shi bal yurghabu fil mazidi sai dai shari'a ta kwaitar da ni sai ta aihuwa tazawwaju alwaluda alwaduda malam yace ونقل مرأة دم الرضع ليس رضاعا عوضا فيه النعي mace ta hudda jininta ta sa ma ɗan da take shayarwa laisa rada'an shi ba kaman shayarwa ba ne in wa zantihin nahi da haka shi an hudda biya an hana biya wasu a ƙa'idar musulunci in ka rabu da mace ɗan da za ta shayar ma da shi sai ka sai ka biya ta to da jinin shi zai kare sai ta sa mishi wannan jinin baya halatta ta ce sai an sai an biya domin a shari'a a shari'a mun gani a can baya kamar yadda baya halatta ka sai da wata gaba ta jikin ka haka jinin ka ma baya halatta ka sai da baya halatta sai da jini صح زواج العرف والمسيار ويقصد الشرع على المختار يتي زواج المسيار ده زواج العرف sun halatta. wa yafsudu shartu sai dai shi sharadin da aka sa a cikin auren na misyar ana ga sai dai sharadin da aka sa yana lalacewa a magana mafi inganci a yanda zawajul urfa yake shine kun sa a wannan zamanin aure duk auren da za a yi dole sai an yi mishi takardu a wajen hukuma in ba mu kasashen mu nan da har yanzu ana ta yanda aka ga dama amma a kasashen laraba da kasashen turai duk auren da za a yi sai an ciro takarda a meri sai an ba da izinin daura auren kuma yan yi auren sai an yi ne sai an yi sinye kuna da takarda idan ki mata certificate de mariage ko wanda shine kenan ana yin ta to idan ba a yi ta wannan shaki ma azawabil urfi a kasashen turai da laraba wasu suna irin wannan auren idan ya kasance ba su cika wasu ka'idodi da sai mutum ya cika ba sannan za a ba shi takarda ya yi aure a kasashen laraba da kasashen turai kamin kai aure sai ka cika wasu sharuɗa to akwai wanda ba su cika wannan sharuɗan ba ana gane da ko to sai su yi auren da koyi ma'ana su yi auren ba tare da sun yi takarda sani ba ta hukuma shi ne sai ake mishi al-zawajul urfi sai zawajul misyar shi kuma shine mace da za a aura ta yarda da jidda ta yaye wasu haƙoƙi na aure ana gane da kyau ko misali mace ce za a aura za ka aura sai ka ce masa to kai weekend kawai za ka rika zuwa gidanta sami didi man shi asabar da lahadi kawai za ka zuwa gidanta za ka rika kwana gidanta ta yarda in ta yarda a yi auren in ta yadda shi kenan a yi aure kuma ya tabbata ana gane da kyau ko kuma ta ce ka ce ta yarda ka aure ta ka ce amma kai fa ba ka da abinci yadda ita ta yarda za ta ci da kanta ana gane da kyau akwai matan da su suna da abinci ana gane da kyau to wannan na ɓoye su ne ba su da maimako to in dai wannan kawai ita babu matsala ita za ta samu wancan abinci tana da dukkan kanta babu ne malam yace الجنايات والقضاء bangare na aljinayat ma'ana ta'addanci da kuma hukunci malam yace wa man'u zira'atal maqtu'i fi haddin aw fi qiwadin mashru'i malamai sun hana zira'atul maqtu' shine mutum an cire masa wata gaba ta jiki sai a komo a a maida mishi wannan gabar a cikin haddi ko kuma a wajen kisasi abin da ake nufi shine kai ne ka cire ma wani hannu a shari'a me za a yi kai ma ami cire maka hannu to baya halatta an cire maka hannu kuma ka duko hannu kai a maida domin yanzu ana iya a cire ma hannu kuma ami a maida maka shi ko a cire maka igiya kuma a maida maka ita to an hana wannan ana gani da ke ku illa idza a'adahu al-majniyu alayhi aw radiyahu al-waliyyu sai dai in shi wanda ka cire ma hannun wanda dalilin shi aka cire ma hannu shi ma ya mai da nashi ka cire ma mutum hannu yanzu aka yi kisasi ba an yi maka an yi kisasi an cire ma naka shi ma shi kuma shi aka me aka mai da mishi nashi to kama ya halatta gare shi kamar da naka domin dan me aka cire maka naka dan me dan ka cire shi alhukum yaduru ma illatihi wujudan wa adama ana ganin shi ko ko kuma waliyin ma'ana majidincin wanda aka cire ma hannun misalin yadda yake na yarda shi kamar da hannunka da aka cire ma wa mana'u tahkima ghairi muslimin aw ghairi shar'i llahi fahda taslimi malamai sun hana a sa wanda ba musulmi bai kasance shugaba ko mai hukunci ko kuma a yi shugabanci da abin da ba shari'a ta Allah madaukakin sarki ba yace ta kiyaye wannan zaka fukuta دخول مسلم في الانتخاب يجوز بالشروط والأسباب مسلمي يشجع أتكين زابي إن ونن لأكي ندي ديمقراطية يا حالة تشرط معنى بي mutum ya shiga siyasa irin wannan ta kafurai ya halatta da sharuɗa da kuma sababi qasdus salahi na farko ya zamanto ya shiga ne da niyyan kawo gyara ma amnil mafsada tare da yana da tabbacin shi ba zai fitinu ba kada a zo a wajen da ƙarƙi ba a so nora ma ko wa galibin zannin husulin fa'ida kuma ya kasance a mafi rinjayen zatonsa in ya shiga za a samu wani amfani misali irin a nigeria mun samu wasu manyan manyan malamai da suka shiga siyasa to inda wannan manoyin suka shiga ya halatta akwai ka'ida masu ke cewa mubasharatul harami li takhallusi min hijaiha ka tsunduma cikin haram dan kai kokarin kawar da ita ko rage masa ƙari ya halatta ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan wa man'u taqnimin ma'al ilzami limash'aril qudati fil ahkami malumai sun hana alazum kama masu shari'a me yake da suna tafni shine ka'idodi na turawa ma'ana kamar masu wanda suke hukunci a irin shari'o'in mu nan ne ai kun ga da ni ake hukunci a da constitution ko yawwa to malamai sun hana a ce dole sai an yi aiki da wannan constitution wajen shari'a ko da ko a ce shari'a ta saba wa ne ta Allah da ta annabi ba san ko ana gane kyau ba qauluki bayanu ulama summan nisa wannan ita ce maganar manya manyan malamai ke summan da nan wata magana ce kuma daban summan nisa yumna'an min tansibihin na ru'asa sannan mata an hana su a dora su a matsayin shugabanni ma'ana musulunci ya hana ɗora mace shugaba shugabar ƙasa ko shugabar wani yanki ko shugabar wani gari ko sarkin wani duk mace an hana ta wannan hadisi ne kan manzo Allah ke lan yufliha qaumun wallau amrahum imra ko mace ta yi gwamna duk musulunci ya hana wannan babun jami'un wannan babin shine na ƙarshe ma'ana wanda ya tattara wasu abubuwan da ba a faɗi a can baya ba ومنعوا كتابة القرآن قلا بغير رسمه العثماني malamai sun hana a rubuta alkur'ani ba tare da ba da rubutu na usmani ba ar-rasmu al-usmani kamar yadda yake a cikin qur'anan da muke suke ga hannunmu wa jawwaza al-majma'u wada al-mushafi fi shukati al-bunduqi aw fi al-ghurami malamai sun halatta majma'u al-fiqh sun halatta a aza qur'ani fi shukati al-bunduq al-bunduq ita ce hotel ma'ana a cikin ɓangarori na otel aufin horas ko kuma a cikin ɗakuna ya halatta a aji ƙura'annai don saboda musulmai su zo su doka su yi amfani akdu wasilatin demokrafiya ya zabi lal falsafatin radiya a riki demokrafi a matsayin wasila ana gane da kyau ko ya halatta amma ban da falsafa mummuna da take a cikinta me ake nufi da wannan ma'ana a cikin demokrasi akwai abubuwan da su saba ma shari'ar Allah ba misali tsarin mulki a ce firizidan firizidan a ce gasu gasu a ce wannan su ne kaza wannan su ne kaza ba su karo da musulunci ba kenan irin wannan ya halatta yi amfani da su a kasar musulmai shi ne abin da suke yi wannan amma don abin da suke karo da musulunci na demokrasi a yi watsi da shi wa yumna ulmaru fi ikhtiyari min akhdhihi jisiyatal kuffari an hana musulmi ya riki nationality ta ƙasashen kahurai sai in ya kasance ba yadda ya iya amma in akwai yadda ya iya to kada yi nationality din su ya harumu ma adda ilal idrari min qa'idil marakibis sayyari yace duk abin da zai kai ga cutarwa ya halatta ya haramta ga wanda yake conduit ma'ana yake shan mota ma'ana duk wanda yake shan mota ya halatta ya haramta yi dukkanin abin da zai kai ga cutar da mutane kamar yana tuki yana waya ko yana tuki yana me yake da suna yana saki ko kuma yana hira da wasu wanda zai doke masa hankali a'adana Allahu min al-adrari Allah ya tsare mu daga cutarwa wa ahtimun nazm bihamdil bari ina liƙe wannan wannan waken da godiya ga albari shine Allah mahalicci musalliyan ala annabil muhtari ina mai salati ga annabi zababbe wa alihi wa sahbihi al-akhyari da iyalansa da sahabbansa zababbe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah